السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونذكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ta'ala muke roko ya ji kansa muna sabon babi ko babun min haqqi tauhidi ko man haqqaka ko na man haqqa tauhida da khalal jannata bi ghairi hisab naku kafin guda ɗaya ne ko biyu biyu ne ko haba ni nawa kafin ɗin guda ɗaya ne sai zama man haka kaɗin naku shi ne daidai wannan ɗin an samu matsalan bugu ne yawwa babu babu da ke magana akan man haka tauhida wanda ya tabbatar da tauhidinsa da kan aljanna wannan ya shiga aljanna kai tsaye bigairi isa ba tare da isa to me za su ke kawo fili mari za mu bayani insha Allah ta'ala saboda wannan salon ba an ce ne man haƙaƙa tauhida ya dukulul janna ba a'a duk wanda ya tabbatar da tauhidi da ita ya rayu da ita ya mutu ya riga ya shiga aljanna bai gairi hisabin ba tare da hisabi ba amma abin da ake nufi shine wanda ya tabbatar da tauhidinsa zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba tuna bai mutum ba ko to wannan salon ko alkur'ani Allah na kawo shi ya kawo aikin da ya wuce amma yana nufin wanda zai faru nan gaba Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu idza qumtum idza qumtum nan qumtum fi limadini idan kun wato kun riga kun tashi to da Allah idan an gama sallah ake alola ko ko akan yi alola kafin ai sallah kun gane magana to amma Allah ya ce idza qumtum ila salati idan kun mike ku sallah an gane magana an kawo shi a wannan to irin wannan ana baka ne saboda tabbas abu ne wanda yake sananne shi yasa malam ya kawo shi man haqqaqa tauhida bai ce sayadkhulul jannata ba sai ce da karal jannata bi gairi hisab wa qaulullahi ta'ala fadan Allah da yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikina sakiran li an'umihi tabahu wa dahu ila siratin mustaqim wa atainahu idan naka babu ko suratul nahl ne a shafin karshe eh shi dama mushahidi kawai ke so ya bayar aiko yace fadin Allah madaukakin sarki da yace lalle annabi Ibrahim alayhi salam shi kare al'umma ai jama'a kenan kana ya kasance ummatan kanitan al'umma ce wacce take tsaye ita kadai akan shari'a lillahi wa Allah yake addinin sa hanifan miƙaƙe asalin hanif shine alma'il an jami' adyan shirk addinin da ya karkata daga dukkanin addinin da yake na shirka shine addinin ake ce ma hanif ma'ana miƙaƙe walam si annabi ibrahim ya ku bai kasance min almushriki na cikin mushrikai ba Allah ya ce sakiran liyan umihi yana mai gode wa ni'imomin Allah da ya mishi ijtabahu Allah ya zabe shi Allah ya ce wahadahu ya shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kakke kaji hanyar kenan Allah ya ce wa ta yana hufi duniya hasana a duniya mun ba shi kyakkyawa saboda mun ba shi imama su bi ne kare suke da rankin wanda ya fi kowanne girma na hulla annabi ibrahim alaihi salam alqur'ani manzala sallallahu alaihi wasallama a hadisi da kala ta'ala ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wannan cikin suratul mu'minun kenan su ne waɗannan da game da ubangijinsu ba sa haɗa shi da kowa wallazina hum biayati rabbihim yu'minun wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yasari'una fil khairati wa hum laha sabiqun can Allah yake cewa wallazina su mumunai su ne yana ba da labarinsu ya ce su ne waɗannan da bi rabbihim game da ubangijinsu la yushrikuna ba sa shirka da Allah to me in kun lura ku kalli abun na farko ya kawo tauhidi wa annabi wa ne aya ta bi kuma shirka mutanen kirki ba sa mene shirka to ai sai ka sake dawowa fadin shi da yace man haqqaqa tauhida da kalal janna wanda ya tabbatar da tauhidin sa zai shiga aljanna Allah ya sa mu cikin su amma ba ma shiga aljannan ne target din ba yana so ya ce maka ne babu hisabi kun gane magana imzal salama yake cewa mun karanta a baya na taba kawo mana kai koda ba a cikin littafi ba yace mana na shi radiyallahu anha duk wanda aka ma hisabi ba zai kai labari ba tace ni kuma naji Allah yana cewa fa man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban wanda aka ba wa littafin sa ta dama zai hada da hisabi mai sauki kai kuma ka ce duk wanda aka muwa hisabi ba zai tsira ba annabi ya ce wannan ana ce mishi al'ardu kenan shine hisabin da ake nufi a wurin mana Allah ya keɓe bawa ya ce bawa na kamun kaza kamun kaza kamun kaza bawa ya ce ina maka ya Allah ya ce na rufa maka asiri a duniya ya ce Allah ka rufa mun asiri a duniya ya ce to ka je yau ma an yafe maka an gane magana to shine amma inda aka fara ya aka yi haka me yasa kai kaza to kuma me kake nufi da kaza to wannan kam ya ba zai tuta ba za ta taba shi ba kafin a fito da shi in ma za a fito da shi Allah ya tsare mu to ni'iman da yake maganan cewa da kalal jannata bi gairi ba tare da an tsaya ana mai lissafi ba tunda kowanne sai an lissafa masa ayyukansa kaza da kaza da kaza da kaza shine har Allah subhanahu wataala yake cewa wana da'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlam nafsun wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina wannan na cikin suratul anbiya kenan Allah ya sake cewa wal wazni yawma iznil haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum na suratul araf bima kanu bi ayatina yazlimun na suratul mu'minun fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati kaji shafin karshe kenan cikin suratul mu'minun to abinda mu muke zo mu ce Allah fada yake cewa wallazina hum sune waɗannan da bi rabbihim game da ubangijin su la yushriku na ba sa hada shi da kowa to menene shirka dai mana bayani a nan gaba in kullu da galibi yanzu ana sharan fage ne ko a baya an yi maganar falalan tauhidi da abin da tauhidi ke kankarewa an gane magana har yanzu ba fara dukan ba fa do ana gaya maka falala ne kamar mutum ne yana lasara maka zuma a baki an jima ka gama sakin jiki kuma zai nemo guna ne ko ɗata ake cewa go mu ko maɗa ya wato Allah ya samu dace to shine ga hadisin an Hussein ibn Abdurrahman ay an Hussein ibn Abdurrahman kala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa kala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha fa qultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu قال فما صنعت قلت ارتكبت قال فما عملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن يزيد بن الحبيب ina to da dan mamaci da nasu menene a wurin buraida bunwan bin husayn husayb ne na ku akwai sinin sadun ina ma duk babu wannan yawwa buraida tubun husayb kenan ko annahu qala la ruqyata illa min aynin aw huma qala ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddathana anna ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallama kuna kuma yayi aure tunda ana samun bugun ne ma'ana nawa da naku da bambanci an gane magana yawo shi asalin littafin shi malamin ya ka san akan wannan su buga madaba su buga kamar misir zaka same su iyaka ganinka to misali mu ma nan Kano ba akwai su ba to zaka samu kila waɗannan madaba mana masu bugawa su sun buga da wani rubutu wanda dan bambanci da na wancan sharhi littafai ma an fi samun irin wannan kuma malamin mu in yana yi wani lokacin zaka samu sharhin da yake hannun shi irin tahqiqatu din ana dan samun wannan bambancin Allah ya samu dace to galibi irin wannan littafin ne zaka wani lokacin yana tambaya to kuna ku me aka ce wani lokacin zaka samu na wancan madaba'an sun yi kuskure wajen bugawa so da galibi waɗanda suke buga madaba'an littattafai haka ba wai tsananin shehunan malamai bane fa kun gane maganan business ne kawai suna dai da ido a ilimi kawai amma harka ce ta business kasuwanci suke yi suna buga littattafai suna samun ribarsu suna kwashewa wani lokacin aka zo buga in ba a samu malami wanda ya bibiki suka kai mishi ba duba ba sai ana samun matsaloli a bugu ai ko raddul azhar ila ma'anil qur'an din in ka lura zaka yanayin wani zubin bugun sai ka rinka samun bambancin wasu abubuwa haka nasi ko ni ina ga akwai tsohuwan da take tare da ita da kuma wata sabuwar bugu na haka mai ɗan girma mujalladi biyu ne amma haɗa shi wuri ɗaya za ka rinka samun lokacin tsohuwan akwai abin da babu a cikin sabuwan na'am mu koma can ina ganin farkon kawai an husaini ibn abdurrahman kala yace kuntu inda sa'id ibn jubair na kasi wannan tabi'i ne na farkon kenan yace na kasance wajen sa'id ibn jubair sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kala sai sai sa'id ibn jubair yake cewa ayyukum ra'al kawkaba allazi inqadda al-bariha cikin kuwaye ne ga tauraron nan da ya fado a daren jiya idan suka ce al-bariha suna nufin daren jiya an gane maganan kaman gari ya waye ai zamu ce daren ne wannan da muke ciki ai shine farko sannan sai yinin shi ko an gane maganan to shine yake bada yana irin tambaya din ne yace daren jiya wane ne cikin ku ya gani inda ai tunda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai in ka daga kai da daddare musamman lokacin da taurari suke fitowa da aka yawa ganin suna dan gittawa aiko wanda Allah subhanahu wataala ya bada labari na zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib wa hifzan min kulli shaytanin na cikin suratul safat shafin farko la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yakzufuna min kulli duhura wa lahum adhabun wasi sun je jin gani kamar yadda yake cikin suratul jinn din nan وأن لرسنا السماء ووجدناها مليت رسا شديدا وشهبا ya ce su aljanu suna fira suka ce sun je sama suka tarar da ita cike da security wanda kafin mu Allah sallallahu alaihi wasallam a aiko shi kawai zuwa suke su jiyo maganganun mala'iku akan abubuwan da zai faru na gaibi wanda zai faru nan gaba sai zo su faɗa wa bokaye da malaman tsubu da irin waɗannan sai su ce musu kaza da kaza kaza zai faru da irin irin su ne masu waɗannan buge-bugen ai suka buga wa fir'auna cewa nan gaba a cikin banu isra'ila kabilan za a samu wanda zai zama sanadin rayuwanka kuma sanadin mulkinka ya kama wannan yanke-yanken ai an gane maganan ko so irin wannan shine dalilin da yasa suke faɗowa din kuma ba su daina ba har yanzu har gobe ma dai har jibi hawa junansu suna zuwa ɗin sai yake tambaya fakultu sai na ce ni ana ji shi husaini bin abdurrahman kenan fa na ce ni shi tabi'i ne sahabi ke tambaya jubairu bin a sa'id bin jubairu ko ya ce fakultu ana na ce ni sun makultu sannan bayan na bashi ansa na ce amma inni lallai ni lam akun fi salatin a wannan lokacin ba ina cikin sallah ba ne walakin ni ludiktu kunama ko maciji ne ya sare ni to me yasa ake raba kafa an faɗi irin wannan magana da saran maciji da na kunama da larabci duka ɗaya ne an ji aiko yasa aiko wancan hadisin nan na wato ainihin sa'id din sa'id al-khudri din na wannan dogon hadisin nan da yake cikin koda da wadawa da suka ce sun yi tafiya din na ake ba su masauki an gane magana ba manan sananne ne ba cewa kunama ko maciji sai sari mai gari haka za ka ji ake fassarawa ai saboda da saran maciji da harbin kunaman duk suna kawar kalmar ɗaya ne ludictu kun ɗan ji ai to shi za lokacin sai ka ce to bisa ba za a tsayin mana da hankalin mu guri ɗaya ba to ai idan ka ce maciji ne ya sare shi to kuma kila kunama ne an gane magana tunda shi ya ce ludictu ne an sare ni sara na maciji ludictu sara na kunama ludictu to yasa a wancan hadisin ma za ka ji a ce sai kunama ko maciji sai ya sari mai garin za ka ji an raba maka kafa kamar ai annabi Musa alaihi salam ne maganan cewa hannun shi ina yake sawa in ya ciro sai ya haske alqur'ani magana sai ga fa hannu ya kama haske ba to nan a qur'anin nan gurin Allah madaukakin sarki ya ce suluk ya daka fi jaybika takhruj bayda min gairi sa hannunka a cikin jaybika aljihunka an gane maganar kuwa wa adkhil yadaka can bi janahika a gefanka an tan kuma fi jaibika a cikin aljihunka an gane maganan to shikenan zai ka dauka ka fassara da wancan jaib aljihu wannan gefe to koma dai ina ne yake dagawa ya sa hannu dai ko ina yake sawa dai in ya ciro tana yin mene haske shine muhimmin din da yake da fa'idan da ake so a gane kawai a ciki to sai mu sake dawowa nan yace ludiktu an wato kurama ta harbe ni ko maciji ya sare ni kala ya ce to shi tabi'in kenan da ya ba da labari sai sahabin ya ce fama sana'ata to kai mai kai bayan harbin kunaman ko kuma cizon maciji da ya sare ka kultu na ce irtakaitu na yi rukuya ne na yi addu'a na yi magani akan laruran da yake damuna eh kala ya ce fama hamalaka ala zalika kai ko me ya ja ka ka je ka kai wannan rukuya din qultu sai ni nace mishi hadisun akan wani hadisi ne da haddasnahu sha'abi ash-sha'bi ya ba mu labari kala yace wa ma haddasakum me ya ba ku labari da shi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qultu nace haddasana an buraida ibn al-husayb kuka ce ko yawa to sai shine daga buraida dan husayb annahu kala yace la ruqyata illa min aynin aw huma ba a yin addu'a a kan larura cuta don a nemi waraka sai dai idan na kambun baka ne auhuma ko zazzabi an ji abu nau kenan guda biyu kenan ko? na'am za mu dawo mu ɗanyi bayani isa Allah kawala ya ce a hasana maninta ha'ila ma sami'a wanda ya tsaya a kan abin da ya ji na magana bai ƙara komai bai ya kyauta kun gane maganan tun da gashi da fatawa ya same shi to shikenan sai tsaya yayi aiki da karatun sai yace amma ku ka kyauta bakin iya abin da kaji kuma akan haka ka tsaya kai walakin sai dai haddasana an ba mu labari annabin abbasin daga abdullahi dan abbasin anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kala yace uridat alayyal umama mimun guda biyu ba yawwa an bujuro mun da al'ummomi daban-daban wannan annabi sallallahu alaihi wasallama an nuna mishi kiyaman ne an gane eh a kiyama aka nuna abin da zai faru sai ya gani a bujuro mishi da ita fara'aitun nabiyya wa ma hurrahatu sai naga wani annabin da dan tawagan shi dan jama'a yan kadan haka bar su ta tara ba wan nabi ma hurrajul war rajulan wani kuma ya samu mutum ɗaya duk wa'azin da yayi ya gama mutum ɗaya ne ya imani da shi warrajulani wani kuma ya samu mutum biyu kai annabi ya ce wannabi wa laisa ma'ahu ahadin akwai annabin da bai samu kowa ba ya gama wa'azin shi gaba ɗaya har ya gama ba wanda ya imani da shi idrufiya ilayya sawadun azim sai aka nuna min wani duhu jama'a masu yawa shine sawad ai nasun azimun jama'a masu tarin yawa fa zanantu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na dauka annahum ummati nawa al'umman kenan fakila li sai aka ce a haza musa wa qaumuhu annabi musa ne da tawagansa fa nazartu ila sawadun haka ne sai na kalli wani tarin azimin mai yawa fakila li aka ce a hazihi ummatuka waɗannan sune naka al'umma wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna aljanna tare da su akwai mutum 70 da za su yi ga aljanna bi gairi hisabin ba tare da hisabi ba wala azabin kuma babu azaba sun mana hada to bayan annabi ya kawo daidai nan gurin sai ya yunkura ka miƙe tsaye kenan fa fa da kala manzila hu ya shiga gidansa shi da yake gida yana da sunaye daban kana ce mai manzil gida ne maskun gida ne darun gida ne baitun gida ne kuma kowanne da larabawa da abin da suke nufi idan suka ce manzil suna nufin wato masauki duk inda ka je ka dawo ina kake zuwa ka zauna ba gidanka ba to sai suna kiran shi da manzil gurin da ake sauka suna kiran shi da baitu ne saboda a nan galibi kake kwana bacci an gano magana da kalman ba ta yayi bacci ya bitu yana yin bacci to sai aka samu albaitu wurin da ake kwana din kenan suna kiran shi maskun daga kalman sakana gida ba daraba suna kiran shi da shi inda kake samun nutsuwa amma kasuwa kaje in gona ne in ka dawo gida zaka ji hankalinka yayi mene an gane sannan suna kiran shi da da shi kuma daga kalman dara ne kewayawa da inda aji a kewaye za a sake kewayowa ina ba a dara an gane ko to shi ne sun mana hada sai sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ya ba su labarin yana karantar da su a zaune sai suka ga ya yunkura ya tashi fa da kala manzilahu ya shiga gidansa fa kada nasu fi ulaika sai mutane suka kutsa cikin wato tattauna akan da Allah waɗanzu mutane ne tunda ai kudura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba kawai yana zuwa daidai nan ya basu da aiki ne shine da annabi ya shiga gida yanzu su firan dubba na wancan al'umman wai annabi da mutum ɗaya annabi da mutum biyu an a'a yanzu ba ya ce a cikin nashi akwai mutum dubu saba'in ba ba azaba ba hisabi to shine malam yake bada labari shi mai ruwayan hadisi yace fakhadan nas sai mutane suka kuza fi ulaika akan waɗannan mutane 70 din kowa yana faɗan bakin albarkacin bakin sa fakala badum wasan suka ce fala allahum allazina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mamaki su ne waɗanda suka yi abuta da annabi sallama a farkon tafiya ba Allah yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba waɗanda suka yi jihadi da waɗanda suka ba da gudunmuwa na addini dukiyarsu kenan ba za su ɗaya da waɗanda suka yi kafin fatau maka da wanda suka yi a baya ba ai ko da Allah ya tashi zai yi bayabo akan mutanen magarnagartan a cikin suratul ah, tauba aya ta 100 cewa yi wasabiquna alawwaluna kadifa minal muhajirin wal ansari sai ce walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radwanu adalin tajiri tahataha kaf alqur'ani duk inda kaji tajiri min tahatiha ne amma sai dai nan ne kadai tajiri tahata saboda ana maganan manya ne ai an gane ko ma'ana an zara min din tunda ana maganar masu abin ne to shine suka ce ba mamaki sahabban da suka shiga musulunci tun tafiyan farko ne saboda suna da falala kamar kun ka sakin da dan dawo da kai baya lokacin da Abdurrahman ibn Auf ya zagi ai wannan Khalid bin Walid ya zagi Abdurrahman ibn Auf annabi yake cewa la tasubbu ashabi karka wani ya sake zagin mun sahabina Abdullah Abdurrahman ibn Auf sahabi ne Khalid bin Walid ma sahabi ne Saifullah al-Maslul sabbaha Allahu ala al-kuffar to me yasa annabi ya mun malamai suka ce saboda Abdurrahman ibn Auf ya riga shi cikin tafiya kun gane maganan Eh, wannan rigawar ne wannan falalan da yasa ya kafi su da shi Allah ya samu dace yasa malamai suka ce sayyidina Abubakar ba ya fi kowa ibada ne na sallah nafila azumi da sauran sauran abubuwa ba a'a yadda da musuluncin ne da kuma karban shi tun a farkon tafiya kun gane maganan kuwa kuma kona na Aisha radiyallahu anha da take tana kishin Khadija ai annabi shi ya duba wai zallaken nata ba a'a ba wai zal in ba ga bai ta ba zawara ce kun gane maganar to amma alherin da ita ta kai mishi ne annabi ba zai manta da shi ba asin ilal nas tasta'bid qulubuhum wa latala masta'bada al-insan ihsanu ita kyautata ba mutane sai ka mai da su bayinka da dama kyautatawa kan mai sa wani ya zama bawan ka kai baka sa shi ba sai ga yana ta maka hidima saboda kana mishi alheri haka ne to shine nan yake cewa da ni sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin gida sai suna tattaunawa tsakanin su wala'alla allazina sahibu rasulullahi sallama ba mamaki waɗanda suka yi abota da annabi sallama farkon tafiya an ba haka ba masu maganan ya sunan su su ma sahabbai ne kun gane maganan kuwa dan kaka tafi kana cewa to an ce la'allahu allazina sahibu a idan sahabbai suka ce waɗanda suka yi tarayya da annabi sallama suna nufin yan farko ne kun gane maganan yawwa shine maganan da wasu suka yi wa kala badun wasu kuma suka ce a fala'allahum allazina wulidu fil islam ba mamaki irin su Aisha ne irin su abdullahi dan umar waɗanda aka haifi su a musulunci su ba su shirka ba irin sayi na ali kun gano magana to shi ne wasu haka suka ce falam yi shirku billahi sai ba su shirka da allah da komai ba shi da su suke samun wannan falalan wa zakaru asiya sun yi ta kawo abubuwa tunda an ba da dama ai shi dai annabi bai faɗa ba to kana da dama ka faɗi bakin albarkacin bakin ka dake cewa ko yau to shine yake cewa zakaru asiya suka yi ta magana akan abubuwa kowa ya kawo naci fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan fitowa annabi sallama ba ya shiga gida yanzu ya fito ba akbaru suka bayi labari ai mu da kaka ce mutum 70 za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai kowa yana faɗan bakin albarkacin sa wasu sun ce farkon waɗanda suka musulunta a farkon tafiya wasu kuma suka ce a'a waɗanda aka haife su a musulunci ne annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun shikenan ya bada ansa yanzu ni da kai za mu duba mu gani ko kila zai yi oho an gane maganin kuwa eh mutum da dubu saba'in ne su ne za su yi ga aljanna kamar yadda za ka shiga ɗakin ka ba mai cewa kai ina zuwa ka san ko ai babban aiki ne eh ba maganan awo ba ba ba ba ba duka wannan kai ka riga ka wuce wurin to ga annabi sallallahu alaihi sallama ya bada ansa kenan dukkan su basu cinka ba da masu cewa 'yan farko ne tafiyan farko ba dai ba haka bane abin yake da waɗanda suka ce waɗanda aka haifa a cikin musulunci su ma basu cinka ba annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda yace humul ladina la yastarkun ba dalilin hadisin shine wancan na sama ba ya ce ludiktu ko kunama ko maciji ya sare ni sai yace kai ko me kai ka rukiya da ya ji labarin yayi ko yace a hadisin ne haddasa ni ya bi muka zo inda muke a road la yastarkuna ba sa neman ai musu rukuya an ji ya rukuya abin da ake ce rukuya kasan daga an ce rukuya za ka fara tunanin aljani ne fa ko duk addu'a da za a yi tobi sunanta rukuya kun gara magana ba na ɗan dawo da muku yi haƙuri za mu je wajen sayidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama ana gobe za a je khaibara me yace yace la'utiyanna rayata gada na rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaktabu Allah ala yadihi وبات الناس كلهم يدكون أيهم يطاع manzon sallama ya ce gobe zan ba da tuta wa mutumin da yake son Allah da manzansa shi ma Allah kuma da manzan shi suna son shi a ya gama samu ko kuma Allah zai ba da nasarar yaƙi ta hannunsa sayyidina Umar ya ce ban taɓa kwaɗayin mulki ba sai rana gobe ne za a ba da tutan ji manzan sallama fa goben mu na yau ba Allah ya samu dace shine fa batan nasa ya dukkuna mutane suka kutsa kowa na ta lissafi ayyuhum yuda wane ne ko za a bashi wannan tuta asuba na yi suka cika masallaci aka ga masalla tsaf wasu sabon suka ce halle ke muke kara zo ni ne ake nima ba a ganni ba sannan sai na rasulullahi ya ce aina ali ibn abi talib sai suka ce ai yana fama da ciwon ido annabi ya ce aje a kamo hannun shi aka je aka kawo hannun shi bayan an zo da shi gaban sayyidu da salama sai annabi ya yi tofiya idan ya addu'a rukiya ne ya mishi na'am an dan ji aiko yawa dan mu galibi da an kira rukiya za fara tunanin tofa an cire aljani ne a addu'a yi tofi shine kawai rukiya din an ji yasa za mu karanta a nan gaba a cikin littafin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama da ake mishi magana ana tofi ana rukuya tun kafin zuwan manzala sallama sai ce to a zo a faɗa mishi me ake cewa an surkulle ne wannan ba kyau an gane magana to yasa za mu zo nan gaba za mu karanta hadisin inda ruka wata ma'imu wa tiwala din nan shirku hadisi abdullahi dan mas'udin kenan ko eh malamai suna magana la ba su bin ruqya in kanat min ayatin lahi ruqya in dai ayan qur'ani aka wannan ba matsala za ta tattauna akan wannan munasaba amma dai mun dan fara bayanin ne wai saboda dan cire mana wancan tunanin na cewa ruqya cire aljani ne ai da kai ba dama dai mu ce dai sayyidina rasulullah ya cire mu sayyidina aljani ne ai ido ne ba lafiya kuma yi mene ya yi mishi addu'a sannan kuma sayidina jibrilu alaihi salam ya taba zuwa jimin salama bayi da lafiya ya ce annabi ana fama da zazzabi ya sayidina rasu da ya ce eh sai ya ɗora ni shi a yi fikin shi amma a lokaci ya zuwa sufa mutum diyatul kalbi kenan sai ya ɗora ni shi na bismillah arkika min kulli da'in ka ji kalmar arkika ya wuri ko ina maka addu'a kenan an gane magana to me za a ke ce mu galibi wancan rukuya wancan rukuya ba ana karanta qur'ani ne da a cire aljanun ba Allah ya sa mu dace so kalma tana daukan ma'ana da dama to shine nan mu koma can la yastarquna ba sa nima a musu rukuya ga wata sinin a wurin aiko yawa shine ka nima abu fataha ya bude istaftaha ya nima ya masa bude shi yasa malamin fiqh zaka suna cewa idan liman ya makale bai samu wanda zai mishi istifta budi ba ma'ana bai samu wanda zai tada shi ba an gane maganan al'arabci lokacin kana ƙara harafi ɗaya a cikin alfin ba'un tawo sai ma'ana ya canza fataha ya buɗe amma fatihun kuma mai buɗewa ne kaga alfin kawai naka ƙara a wurin to shine nan iyastar kuna ba sa nema idan ba su da lafiya ba sa nema a yi musu tofi ko a yi musu addu'a sukan haƙura su ci gaba da abin nan an ji yawwa sai malam a sai manzon sallama yake cewa wala yaktawur ba sa amfani da wuta wajen maganin larurar su aiko cututtukan da ake amfani da wuta musamman mutanen da ko yau sai su amfani da wuta a danna a wurin kuma iko Allah sai ga bayan kwana kaɗan kuma ya warke wannan ciwon to su idan rashin lafiya ya same su inda sai an sa wuta a wurin sannan su warke to sun haƙura abu no kenan bi wa'ala wala mene wala ya tatsayyaru na ba sa canfi wannan na ce mana za mu dawo mu bayani aiko yanzu dai muna bin kalmomin ne ai yawwa ba sa canfi canji shi ne ka ɗauka kaza zai tasiri a gare ka ko Allah bai so ba wani zai ce a mukan da yadda in Allah ya so a yanayin imanin yana nuna kawai Allah ba hannun shi a ciki abu kaza dai kaza kaza zai same ni kamar yanzu fulani da na zauna dan cikin su haka shekarun baya su sun canfi ina ganin yin tashi ranar laraba in ban manta ba ma'ana mutum ya fita ranar laraba ba sa'a to ai kaga canfi ne wannan kamar mu misali da mu hausawan da wane ne idan mutum yana da matan shi guda daya sai ya karo ta biyu sai kuma dukiya fara ja da baya ake cewa na'am to kaga yanzu zuwanta ne ta yi mene ta talauta shi kun gane magana to irin wannan tabbin haka su ma larabawa suna da nasu fulani suna da shi da sauransu to su ba sa yi kawai abinda suka bari lokaci ne na arziki shi ya abin nan mutanen mu baka su ce maka ka saki matan nan sai ka dawo arzikinka kuma normal abinda kamar su ce maka kenan shi matan ne yana tare da wani ɗalibi na yanzu yana karatu a kaduna da baban shi yana aure da maman shi sai na biyu daga nan kuma sai dai a taimake shi an dai gano magana kuwa to sai a cikin gidan firan kenan har ta fito ka zama mutum ana yin kunkuna a sai ga ta fatsu cewa wai matan shi na biyun nan ne ai sai wanda suke cewa sai to ai ga yan wanta nan wanta tana aure da wani kuma ba shi da matsala yana da arziki wanta tana aure da wani ma'ana dai mutum ya ɗauka wani yana tasiri kare shi a wannan imanin shi yana da rauni ne Allah ya sa mu dace abubuwa guda nawa uku ko ba sa neman a yi musu tofi addu'a kenan ko ba sa kuma amfani da wuta haka ne ko wajen maganin ciwon su sannan kuma ba sa canfi sun yadda komai ya faru da su Allah kai wa ala rabbihim yatawakkaluna wurin ubangijin su suke dogara ba sa dogara da kowa wa ala llahi falyatawakkalu wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun ko yawwa qala ukasha ibn mihsan sai ukasha sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za faɗi sifansu ba sai shi ukata bin mizanin sahabi ne ya ce faƙala ya ce udullaha an yadda alanni minhu ka roƙa min Allah ya rasulallahi ya sa ni cikin mutane dubu saba'in ɗin da za su yi ga aljanna ba azaba ba bai hisabi kala sai annabi ya ce an ta minu kana cikin sa kai ai kaga wannan ya gama samu da wannan ne dalilin da ya sa wani bawan Allah da ya tashi sai rubuta littafi ya ce waɗanda aka musu albishir da aljanna fa ba mutane goma ne ba sai da ya kawo mutum talatin mutunawa eh to dole ka yadda da ni da kai wannan hadisin ya tabbatar mu okashi dan ina ne amma kuma baya cikin mutane goma kun gane maganan kuwa sannan misali irin rabi'i da yake ma annabi hidima rannan annabi ya ce rabi'i ka roƙa a roƙa ma ma'ana ka nemi wani abu mana ya ce ya rasulallah ina roƙonka a jiyar irin ga aljanna nan ga naka ga nawa ga naka ya ce kawai awa gaida za ka ya rabe ko dai wani wannan ya ce huwa za ka shi ke na abin da nake roƙo to ai ka gani salama ya ce fa in ni aladar suka bi kasar ta su ka taimake na da yawan yin nafulfuli haka to ai kaga bai ce mishi ba zai samu ba ai shi ma ta gefe guda yi mishi mene wata rana sayyidina rasulullah ya ce mu bilal kai ko me kake yi na ji karar takalmin ka aljanna ya ce to ni dai in ma da wani abu wanda nake yi na tafa musan misali ai kowa na sallah kowa na zakka da sauransu ko to ya kai aka ware shi da wannan kalmar cewa na ji karar takalmin ka karar takalmi in ba a shiga ba za a taka kun gane magana ya ce in ba da wani abu da nake yi wanda yake na daban shi ne din da ya tsarki na kan yi nafula in yi rakan yi alula in yi nafula a raka biyu bilalu dai ladarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk irin waɗannan isaran manzon Allah sallama ya ta a gurare shine ya tattaro su ya ce kai sun kai wajen mutum talatin ma wanda tun a duniya suna sun san matsayin su Allah ya sa mu cikin yan aljanna din nan ma mu samu mu huta dai eh akan ce man mata fa kada kamat kiyamatuhu ba duk wanda ya mutu kiyaman shi ta tsaya yanzu duk waɗanda suke cikin kabari suna nan normal suna cikin ɗayan biyu ne ko dai ana can ana hutawa ko kuma Allah ya kiyaye to shine da mu amfanin ƴaƴan su ci gaba da rike wuta tun ana ganin duhu a dawo ganin haske amma ba kakkarin ga dogara fa da yara fa Allah ko na faɗa maka za a yi koke-koke za maka na wata ɗaya wata biyu daga nan wata uku to kuma an fara mantawa da kai ran da ya tuna da kai zai to kai kuma kana can kana wani hali ka ce kana jiran addu'a kuma shine yafi kowa garanti da ba shine yafi kowa garanti da ya maka da amuci da da ya mafa da amuci da ita Allah ba mu masu yin mana ni kuma ba mu ikon gyarawa mu ma tunda ai banda yayan aya koya abu guda biyu ko ba an ce sadakatun jariya ba aiki na garin haska rijiya waye waye duk ga sunan fa da yawa kuma akwai gudanar da ake bukata wallahi da suna da yawa ba ba sai na rantse ba sannan kuma ilimi wannan wani ya dauka wai fa sai ya zama shehi ne sannan yake zai amfana al'umma a'a wannan lilafi da ka iya din nan ka karantar da wani shi in yana karanta zaka dinga samun lada ka san yi dan bayan mana nasara a nan gurin wani ya dauka wafa sai ya je ya karatu ne mai zurfi sannan zai karantar da al'umma a musamman irin waɗannan yara da ka ka samu lokacin ka kaje ka rinka yi shi wannan da ka koya mishi din nan zai ci gaba da karantawa in ma cikin mutum goma mutum uku ne suna karantawa mai kamanta ana sallaman kayina a can amma mu da dama ce ka a shirye su malam wani karantarwa na kanina ya ce wa shi ba zai irin nawa ba shi ba wani lokacin karantarwa gware je gona haka ne kuma wasu abu da suke gani karantarwa hutawa ne eh to ana sa ran ka zama cikin asanatu din yana maganan ni kila ba ni da sararin da zan yi karatu sai na ɗauki nauyin wani ya je ya yi karatu ya hukuncin shi kun gane tambayan shi kila misali zai kila bai da ɗa ko kuma yana da ɗan ya gaga wani yana da hazaka kamar yadda malamin yake cewa yace sai ka ce baka san zafin kuɗi ba yana magana ne irin a zo za a yi saukan alkur'ani sai wani alhaji ya zo wurin ya zauna ya ji karatun kur'ani yara sun birge shi sai ce ya biya mu wani kujeran shi na ɗayan ya biya mushi kujera kaza kaza kaza ya ce haba mana sai ka ce baka san zafin nema ba ya ce alal akalli za ka bibiya ne wanne ne mai san karatu a ciki tunda akwai wanda za gan shi in an zo duk inda za a yi shi ne na ɗaya amma kuma bai damu da karatu ba kawai bai wa ne allah ya mishi to wannan fa kasuwancin shi zai ba zai karantar da kowa ba kun gane magana to kaga kai kuma ka biya mishi ya je yayi karatu ya dawo ya ci gaba da kasuwanci to kana nufin a kasuwancin nan ne za a rinka diwa maka ladan shi ba ana sa ran ya zo ya karanta su ne to yasa ana so ka samu wanda yake son ya karanta su din ina ga wanda da ya dan dawo ina za ga ya dan je inda islamiyyar take yana karantarwa to irin shi ka taimake shi yafi ka taimaki mai kokolon da ba shine a cikin system din shi ba Allah ya sa mu dace ana sa ran ka samu wannan saboda wannan ɗawainiya da kai mu wannan shi mai karatun musamman na addini na boko ma inda kyakkyawan niyya za ka samu lada Allah ya sa mu dace mu koma can bakala ya ce udu wallaha an yaji alani minhu ko roka min Allah ya sa kala ya ce anta minhu sai gana cikin su to sai wani shi ma ya ce udu wallaha an yaji alani minhu annabi ya sana addu'a mutum na nawa kenan na biyu ko fagala sai annabi ya ce sabaka biha wa kashi wa kashi ya riga ka cikin mutum dubu saba'in an samu mutum ɗaya ba saura dubu sittin da tara da ɗari tara da casa'in da tara ba na'am amma ba an ce an riga shi to shine malamai sun yi bayani mabambanta a gurguje dai tunda za mu dawo ila mu biyo ta can sama na'am to an gama hadisin ai sharhi walala ne gaba gaskiya Allah ne sa mu dace muna iya mu ci gaba hankali kai na tabi aiki da wai da suka ji Abdullahi dan Mas'ud ran ya musu wazi wazi ya dadi suka ka sa mana kullun yace za ku gaji annabi ma yana zuwa ne yake wuce mu mara in yakan muna bukata ran nan sai zo mana wazi sai hankalin mu ya tashi mu yi kuka mu shar hawaye wata kuma muna neman wazin yake kula mu saboda da da yana gajiya ko Allah ya sa mu dace na'am mu koma zamu dan dawo daga Sa'id ibn Jubairin ko da yace cikin kuwa ya ga alkaukaba allazin qaddal bari hadin nan wannan ba wani bayani akai kawai fasarar da muka yi din ya isa fa qultu ana nace ni summa qultu amma inni lam akul fi salatin ba a sallah nake lokacin ba da ai ba zai yi misali yana sallah yana dage dagen sama da ƙasa ba ko da ko ajiye mun karanta daga cikin sharda na ingancin sallah ko kasa akwai sharɗa na wajibcin sallah akwai sharɗa na ingancin sallah ko a ɗan kawo musu mamji sharɗan wajibci shine al-islam ko musulunci ko na'am wal bulug ko balagagge ko wal akal hankali ko na'am dukulul wakati shigan lokaci ko sai bulugu da'awatin nabi sallallahu alaihi dawon annabi ya zo gurin ka in ka hada waɗannan guda biyar din to sai kuma maganan yanzu ingancin sallan yanzu wajibi ne kai sallah to shi kuma nan akwai maganan na'am da hadasi ko na'am kallon algibla ko na'am tarkul kalam ko barin magana ko da kuma barin ayyuka masu yawa haka ne wallahi samu dace zamu bayanin su sati mai zuwa da yawa da satirul aura gaskiya ne shi da kenan ko Allah ya samu dace to shine kaga a shari'a ba zai mutun yana sallah yana ta wasa da hannun shi ba zai bata sallan shi wannan wasan yana rage lada natsuwa ake so na to shine sai ce kultu na ce walakin ni luduktu kunama ko maciji ne ya sare ni kala ya ce fa ma sara'ata to me kai bayan saran maciji tunda ka san mutum ya shiga wani hali kenan kala ya ce irtakaitu kawai addu'a na ta yi a wurin ya ce fa ma malaka ala zalika me kai kai ruqya din kultu na ce hadisun haddathnahu sha'abi sha'abi ne ba mu labari kala ya ce ma haddathakum me ba ku labari kultu na ce haddathana an buraida ibn habib abin husayb naku ko yawwa dan ba nufin sulmani in gyara annahu kala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ruqyata illa min ainin aw huma ba a yin ruqya ayi addu'a saboda wani lurura da ya samu mutum sai dai ko idan wato ainihin kambin ido ko kambin baka ko kuma zazzabi to bara mu dan tsaya kadan anan kaga abu biyu ne kare ake masa addu'a ko to in an dauki wannan kadai kaga mai aljanu shi ma banda shi kenan ko na ba yana yin addu'a ba sannan kuma wani larura da zai samu mutum a yau da kullun ya taba wurin shi ma kaga banda shi kenan ko alhali ku sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kusan sirkan nashi guda biyu dukkan su Usmanu ne amma mun fi sanin zunnuraini ko na wajen ruqayya da ummu kusum ko wanda ya auru babban yar annabi sallama a mata Zainabul Kubra sunan shi Usman ibn Abul As an ji sunan shi ko shi wannan Usman ibn Affan ko to shi kuma Usman ibn Abul As tun kafin musulunci ya aure ta ko lokacin da nace za a ma annabi wulakanci a sakan mai waya yan su su tare a gidan shi saboda ya rinka jin zafin haka nan ai shi Usman ibn Abul As mijin Zainab ya kiyarda sun ce ya sake ta duk wanda yake so za su aura mishi suka ce wallahi ba zan yi ba yasa duk zaman da annabi a garin maka shekara goma sha uku nan tana matsayin matan shi kuma shi yana arne ita kuma musulma lokacin ba haramta ba an gane karatun shi mijinta arne ita kuma yar gidan sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama a san da koma madina ya musulunta daga baya har yi abin da annabi sai da ya kwalla ai saboda danan da aka kama shi ya yi haka ya yi haka mai kudi ne dan kasuwa ne ya kwaso kaya zai zo zai kinke aka kama shi saboda abubuwa tun da sun ci kudi yan maka da sauransu to shi kuma amana ne aka bashi na kasuwanci har aka nemi ya ware nashi da sauransu ya ce ka san suna da wannan gaskiya karshe dai bayan an kama shi zainabul kubra ka san mata da miji da ta ji labari ta cire zobanta wanda mamanta Khadija radiyallahu anha ta bata ranar da za a kai ta ɗakin miji ta ce aje a ce mu annabi in zai yi don Allah ga wannan a sakan mata miji tunda daga baya dole annabi ai da aka haramta ya sa shi dole sako ita ɗan shi ta zo Madina ai an gane maganan tana Madina kuma dai tunda kaga har yanzu dai annabi sallama ya ce to in kun ga za ku sakin mata mijinta kuma ku bata to kaga ba duk da in ya ga dama zai ce ayi ko amma da annabi saboda kyan halin shi sai suka yi haka din kuma aka sake shi kuma bayan ya koma ya kai musu kayan sa ya dawo ya kai musulunta da yi kiraha to mu dawo wurin shi ya zo wajen annabi sallam ba muna maganan ba a yin addu'a ne a wannan riwayar sai abu bi ba ido idan ba lafiya sai ayi rukuya a tofi ko in ka zo ka kafa hujja ba ga hadisin sayyidina ali can na khaybara ba na'am sannan kuma ko kuma zazzabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dai da lafiya da na karanta mana suri da yana mishi bismillah ya rikika kun gano magana to sai ya ce abu biyun nan ne kadai sai muke to ga Usman ibn Abul As wanda yake aure da da yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabi ya kawo kara ya ce tun ranar da ya musulunta wani rashin lafiya duk inda ake magani yayi amma wala yanzu bai warke ba annabi sallama sai ce to ka tabi daidai gurin ka bismillah su uku sannan ka ce a'udhu bi izzatillahi qudrati mistalama ajidu wa haziru so bakwai kuma yana yi ya warke kaga ya tabi gurin ai ba ce ido ba kun gane maganin kuwa ina so ne ka gane cewa wannan istisna'in ko da aka kawo shi anan ba ana nufin shi kadai ba a yau lokacin zaka ji an ce kaza ne kadai mafita amma kuma a gefe guda sai a kawo wani ka'ida kuma ta daban ko Allah ya samu dace illa min ainin sai kambun ido to shi wannan da aka ce illa min ainin ba ana nufin ainin na wancan idan sayyidina ali ba afwan a ainin suna nufin kambun ido shine ake cewa kambun baka to me yasa suke cewa kambun ido kambun baka sun ce idan ya kalla biye sha'awa to sai ya cutu wannan abin an gane waɗanda kuma suke cewa kambun baka shine suka ce ko da makaho ne in yana da cutar kuma idan aka bashi labarin kyakkyawa kuma sai ya yi sha'awan abin kaga idan shi bai kalla ba ya go to kuma zai cutu wannan abu an gane maganan kuwa eh amma al'ainu haqqun shi kan bin ido gaskiya ne yasa ko a cikin suratu yusuf a tafsiran malamai daban-daban sun yi bayani fadin annabi yaquba alaihi salam sanda za su tafi ina misra ba ya ce ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin ba wa dukhulu min abwabin mutafarrika wa la ughniyakum min allahi inna lakum illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul ya ce mai yayin shi kasi ga ta kofa ɗaya a jere haka saboda shi ba nabi zuba da ake ta kirarin kyan shi fa fikon shi da su ba wani firata ne sosai ba saboda sun yi gado ne duka wajen saratu mata annabi ibrahim alaihissalam kakansu ta can sama kenan ko ba ita ta haifi isaka ba isaka ya haifi annabi yaquba annabi yaquba ya haifi annabi yusufa to ita saratun kyakkyawa ce ta haifa annabi saka kyakkyawa shi ya haifa annabi ya buba kyakkyawa to a ciki kuma sai ya zaka samun wanda ya gado ta sosai kun dan gane magana to da haka in ka ce mun to ai yan dakin su Yusufa ne sai in ce maka baka tinka ba ai annabi ya kuba ne uban kun gane maganan kuwa mana sun gado shi ne da haka su ma kyawawa ne ya fito to shine suka ce to me yasa annabi ya kuba yace la la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarrika ku shigo ta kofa mabambanta suka ce dalili kuwa saboda idan suka shigo a jere kyawawa mai cutan kambin idon in ya gansu ya sha'awa kuma za su cutu an dan ji kina har alqur'ani ka san ku tsakanin magana sallama da sannabi yusuf alaihi salam magana ne shekara dubunnai baya an dan ji kuma ana dan ganewa to sai mu koma wajen sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan na so karsa nan gaba amma dai to shikenan tunda an riga an kawo bara abun nan maita daban kan mun ido daban an ji ni zan ba da misali ne ga shi lokacin ba lalai ne tafi da mu ba lokacin da muke hadda a kaduna duk da ba mai hadda ba a lokacin wani lokacin muka kai sha biyu na dare karfe ɗaya haka a wata makaranta na malami su habibu lai principal ɗin kulliyar malam na yanzu so sai na ga wani yana ce yana ce mishi mishawi dan chubby state ne haka sai na ganshi kusan karfe ɗaya na dare karfe biyu mun tashi haka sai ga shi yana ta yawan shi shi kowa jikin shi irin dare ya ɗin nan kaji kana jin tsoro sai muna fira shi na ce mishawi kai ba ruwanka wallahi sai ya ce hawa bugari ran bugari to me a nan kaduna ya ce mutan aitar ne ake abubuwan ai shi na dai ban labarin da ya gurguje wani wanda ya zo yana irin wannan dabarin daba wuka kun gane maganan ko wani ya zai ce mishi ya bari ya ki bari yana koma gefe guda ya karya mishi yana kawai dora ta to misali din shine a lokacin su yana ban labari akwai mayu asalin mayun a can to abin da yasa na gazgata shine wata rana ina jin rediyo sai na ja daggo rahoto daga Chabbi state din wani bawon Allah yana da mata duk ranar da zai fita zai je kasuwanci na barin gari in ya ce ma matan shi ki rufe kofa yau ba zan dawo ba kwana zan yi a can ta ce wata mage za ta zo tana tura kofa ta karfi dare guda ba bace ran nan ta faɗa ma mijinta rahoton kenan shikenan sai ya ce to bara mi dubara shi ma ya ce amma duk ranar kuma da ya ce zan dawo yau kuma ba za ta zo magen kun gane magana amma in Allah ya da inda yau zai ce mata ki rufe kofa sai in Allah ya kai mu gobe yau ba zan dawo ba tunda yana fita ya nisa to in Allah da kuma magen za ta zo amma idan ya ce sai na dawo sai na dawo zai dawo kenan go to magen ba za ta zo ba shikenan sai ta faɗa mishi ita wannan bai na damun ta dare guda tsoro da karkarwa sai ce to bara mi dubara dubaran da zamu shine zan ce na tafi ba zan dawo ba zan kwana kenan ko to shikenan sai ki rufe kofa kamar yadda na saba cewa idan kika rufe kofa zan dawo a sadaf sadaf sai shiga dakin ba dai tunda an in an ji bane na tafi unguwa ki rufe kofa ba zan yi ba ba zan dawo ba amma zan dawo sadaf sadaf shi saboda in ji abin da take ji shikenan a sai ya samu kusa irin dogaye din ne ya kafa makata ko irin carko carko ya boye shi a cikin ɗakin da aka iya da ka dawo da gida ki fara kofa ya ba zan dawo ba dan kwana ne ya can ba zan samu dawowa ba ta ce to a dawo lafiya Allah ya kai mu gobe sai kenan ya tafi cikin dan bayan sallar isha din gari aka sai ya zo sadaf sadaf din ko sai shi sai ta rufe ne kofa tsakar daren ko na yi shi kenan sai ga mai ta zo tana gunjin nan tana turo kofa duk da bada sakata ya tashi ya zauna shi ma fa namiji kenan amma ya tsorata sai karfin hali irin da mazan ku ya ce sai ya ɗauko wannan katakon mai tsini kenan ko yawwa ya buɗe kofar buɗe kofar da zai ko ya gama da ije mata aka ba da carku-carku ba a bai gane tsini ko ya matsa ya koma ya rufe shi ma abin da zai iya kenan shi kenan sai su koma su kwanta da gari ya waye sai ya tashi zai je gaishe da maman shi mahaifiyar shi kenan kebbi stephen sai yana tafiya yana ganin jini yana tafiya yana ganin jini har yi ɗakin maman ya tarar da ita a kwance ta mutu kusan a kanta kun gane magana? ku gane wannan mahiya ce kun gane magana to irin wannan shi kaga wannan ba shi ne musulunci yake magana ba tsafi ne waɗannan suke da haka kika ta zama mage kun gane magana shi ne na cewa shi mage ya ka caka mai shi bai san mamaye shi bane Allah ya samu da ce wannan na bamu ne a babu misali na maita amma ainihin hasada haka misali mutum ya yi sha'awar abu ya cutu wannan musulunci ya tabbatar akwai shi amma tsafi kuma wannan tsafi na cutarwa da irin matsafa suke yi waɗannan suna da alaka fa galibin su da aljanu ne fa an gane maganin yau wato ko ita a da cikin daren ta rikida mutum ya koma ya zama wani halitta yanzu misali da wala a karatu a ina ne aka ce mutum yana rikida ya zama wani halitta na'am kun gane magana ba mala'iku ne suke rikida su zama mutum ba to amma ina kuma aka ce mutum zai rikida ya zama wani dabba ko mage ko ko ko maciji ko wani abin nan kaga tsafi yake yi kenan to ba wannan ne ake magana a nan ba wani kullayen na hasin din nan da ake magana shi wannan cutar wasu malaman sun ce shi ma mai shi ma bai sani ba yasa da zan kawo mana kuma ga lokaci ya ce tunda ya za kiran sallah ka gani hadisin manzalar sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi yazo za su wuce suka ga wani sahabi ya cire kaya yana wanka kyakkyawa wani ya ce ka tunda nake ba taba ganin ne kyan wani ba suka wuce suka ci warfiyar su suka yi nan haka zuwa jima ya faɗi an kwace shi sai gaban rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya juya ya sake juyawa ya ce ba wanda ya magana akan wannan mutum bawan Allah na kwance aka ce ba kowa to jama'a an zo an tattara aka riya wani ce ne ce a ai ko muna tafe da wani kuwa ya ce ko da ya hungo wani wannan kenan da yake wannan alaf yake kwance a gaban mu ya ce shi ko bai taɓa gani me yake ji ba sai annabi ya ce ku kira ku shi da ya kira shi ya mishi fara ya ce za ku ringa kashe kanku tun ina nan ya ce da ya baka sha'awa mai ce me yasa baka ce barakan lawo fiye ba an gane magana shi kenan magana shine iya musu kan ce barakan lawo ya wato barakan lawo fiye ne kenan da ya faɗi wannan ba zai cutar ba ya sa shi ya alola aka kawo mishi kamar bahu ko kwano haka mai ɗan girma ya sa kafar shi a ciki ya alola ruwan kaga zai zuba a ciki ko ya ce a koma bayan mamacin sai an watsa mishi haka ta baya ana watsa mishi kuma ya tashi shi ke sai harkoki wannan safe bayan da kuna tarin bayan wanne kashi ma mashi ya
to baki da ne suna ce wai wacce samun kullisan ko ina kira mamaci ne to mara lafiyar baki da ne kuma ce Allah ya yafe mana shi ne kan maka bai san yana da shi ba eh shi ba sabon kaga da ya sani ai ba zai faɗa ba ai ko kuma ai ba tsafi yayi canza halitta ba ko Allah ya sa mu dace karin bayani sai mu bari sai sati min zuwa tun da gashi an kira sallah yasa na mala awal ya ce wai a bari a gama to a gama nan da wani lokaci Allah ya sa mu dace hada ma indi walillahi tawfiq wal ilmu inda Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين